أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a ci gaba da karatu a cikin wannan littafi na al-ma'adubatun nabawiyya fi adabil hayati al-yawmiyya lin nabi sallallahu alaihi wa sallam zamu ta shafi na 80 na 22 adamu adamu jira'i ayi ni'ima an jabir bin abdullah qal كنت جالسا في داري فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إلي فقمت إليه فأخذ بيدي وانطلقنا حتى أتى بعد هجر, هجر, هجر نسائه فدخل ثم أذن لي فدخلت الهجاب عليها فقال هل من غداء فقالوا نعم فأتي بثلاثة أقرصة فوضعنا على نبي نبي فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قرصا فودعه بين يديه وأخذ قرصا آخر فودعه بين يدي ثم أخذ ثالثا فغسله باثنين فجعل نصفه بين يديه ونصفه بين يدي ثم قال هل من أدم قالوا لا إلا شيء من خل قال صلى الله عليه وسلم هاتوه فنيم الأدم هو لا نستطيع الجزم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب الخل كثيرا وأنه كان يطلبه في كل الطعام وربما لأن الخل فحسب فحسب كان هو الإدام الوحيد الموجود في منزله نذرا لقلة الإمكانيات المادية ونريد هنا أن نلخص السلوكيات والإشارات النبوية الخاصة بالطعام فيجب غسل الأيدي قبل الأكل وذكر وذكر اسم الله عند البريء بالدعام والأكل باليمين وإجابة الدعوة إلى الطعام وعلى كل فرد أن يأكل مما يليه وأن يجيب الدعوة إلى الطعام وأن لا يأكل متكئا وأن يجلس على المائلة بتواليه وأن لا ينتقل الطعام أو يعيبه وكذلك أيضا يندب تناول الطعام في جماعة وينبغي إن إنهاء الطعام المسكوب في الإناء والاعتدال في جلسة الطعام والشراب وعدم تناول الطعام بشراهة وتنزيف اللقمة التي تسقط وتناولها والقيام من الطعام مع مع الجماعة إذا وجد وغسل الأيدي بعد الأكل ثم التسوق أو الغسل الأسنان وحمد الله على الطعام وتقديم الشكر لمن أعدوه وقدموه وأخيرا لا يجوز تناول الطعام في آنية من فدة أو ذهب أو الجلوس على مائدة بها طعام أو شراب محرم ولا زراء أي طعام نئمة أو مقتها to da wannan ashirin da biyu shine mala ya kawo ƙarshen sharhin wannan hadisi na abinci na cin abinci da annabi sallallahu alaihi wasallam ya magana ya ce na ashirin da biyu shine kada mutum ya rena kowace ni'ima Allah ya bashi komai kankantarta kada mutum ya ji cewa a wannan ba komai ba ce a komai ce tunda Allah ya baka wasu bai ba su ba koyaya take wani yana neman irin ta bai samu koyaya kaga abu wani yana nema bai samu an jabir bin abdullahi qal kuntu jalisan fi dari an samu hadisi daga jabir dan abdullahi yake cewa wata rana na zaune a gidana to kisan gudan sahabbai kana ana in dai kana waje ana kana ana wucewa ana ganin ka ba gida ne wanda an sa gate ba za a ganka ba da haka yace ina zaune a gidana kawai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wucewa sai manzo Allah ya kira ni ya ishara ya ce zo sai na zo ina zuwa sai manzo Allah ya rike hannuna kawai sai muka kama tafiya muna ta tafiya kawai sai muka shiga gidansa wajen ɗaya daga cikin matayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma da muka je shiga sai shi manzo Allah ya so mu shiga sai da ya shiga wato aka ce sai ya ce mun to bismillah haka ake shiga gida ba wai cewa wani abokinka ba ne kawai sai biyo ka guzur kawai ku haɗa gidanka na wannan kuskure ne kai daidai ne ka haɗa gidanka koyaya na amma abokinka in kun zo tare sai ɗan tsaya in ma mai hankali ne na nufin ko da in yana da addini za ka ga wasu masu wayo da an zo sai ya kama waya ya ce ina zuwa na mai gida ya ɗan shiga an gane hikimin yawwa an jima sai ya ce a bismillah mana yawwa kaga inda wani abu da ba a so ka gani an ɗauke na inda wani abu duk an gyaggyara wannan shine abu shi ko shi mai gida ne ko ya je ya samu gidan shi ba damuwa to shi ne sai ya ce muka shiga sai aka mun izini dama an sa hijabi tsakaninmu da matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam alqur'ani ya sanya ya riga ya ba da doka lokacin nan an sanya hijabi muka shiga muka zauna sai manzan Allah ya yi magana ya ce akwai abinci sai suka ce akwai sai aka kawo mana wasu biredi wasu gurasa guda uku shi aka kawo sai aka ajiye a kan wato kamar hankashi ne da ake ɗora abinci a kai aka ajiye a gabanmu to guda uku ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya ɗau guda ɗaya sai ya ajiye a gabansa sai ya ɗau guda ɗaya sai ya ajiye a gabana sai manzo Allah ya sau na uku sai ya raba shi gida biyu sai ya ƙara wa kanshi rabi sai ya ƙara mun rabi ba an yi an ci daidai ba na to sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi haka sai ya ce ina abun hadawa dama akwai abin da ake kawa domin udum duk wani abin da ake dangwalon biredi da shi zai iya daukan sunan udum a'a farfesu ne a'a zuma ce na ya danganta akwai abin da dai saboda biredi yana da wahalar ciwa haka shi kaɗai to akwai abin a ake haɗa shi sai maza Allah ce akwai abin haɗin sa aka ce a a babu sai dai akwai tsini shi ne sai maza Allah ce to a kawo aka kawo sai maza Allah ya ce kai abin ma ya yi daidai da tsini wato daɗin ya haɗu na wato ya yi to duk da cewa ba shi aka nema ba na shi wancan da ya kama da ya fi dacewa da shi ɗin babu sai maza Allah ya yi ba wannan da shi ayi da tsumin ma ya abin ya yi to shi ne sai mala ya ce ba za mu iya cewa maza Allah yana son tsimi ba gaba ɗaya don yi sai da ya nemi wani abu babu ya kawo amma dai maza Allah yana shan shi ne kan sanan maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da yawa akan kawo masa khalin dan shi an fi samun shi fiye da a samu wato a yar miya ko wani abu da za a hada abincin don ta fi wahala saboda yanayin rayuwa shi ne sai ce a nan ne muke son mu ba da wato talhisi samari na abubuwan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata na ladubbancin abinci da haka na farko ya ce ya zamo dole mutum a wanke hannaye kamun a ci abinci sana a ambaci sunan Allah wajen so mace abinci sana a ci abinci da hannun dama sana an gayyaci mutum cin abinci a amsa kira sana ya zama dole akan kowane mutum ya ci gabansa idan ana ci da jama'a ne sannan ya zama dole mutum ya ansa kira zuwa cin abinci sannan kada mutum ya ci abinci yana cikin gide sannan mutum ya zauna akan inda zai ci abinci da bangantar da kai kada kuma ya ya tare abincin ko ya aibanta shi hakanan ya zama dole mutum ya ci abincin idan ya zan za a ci abinci ne a cikin jama'a to ya zama dole a gama cin abincin tare duk abincin da za a zuba a kwano ko ruwan da za a iba a kofi ko juice to ka ebi daidai cikinka ba ka sha ka bar rabi ba ba ka ci kabar rabi nan da ci abinci ka kauna cikin ka daidai da kai kasan cikin ka to ka ɗebi wanda za ka ci ne shi kenan sannan in za a zauna a wajen ci abinci a zauna a daidaici a ci abinci daidai sannan a sha abin sha daidai kada a iba da yawa sannan kada a yau a yabi abinci ya wuce kima sannan mutum idan ya gama cin abinci ya tsarkake bakinsa wato idan loman abinci ta faɗi kai mutum ya gyara ta in har ta faɗi a inda za a iya ci ya dauke ta ya ci kayan shi sannan a tashi daga cin abinci tare da jama'a gaba ɗaya in an samu sannan a wanke hannaye bayan an gama cin abinci a wanke baki sa'annan a wani a tsaftace wato haƙora sannan a gode wa Allah sannan a gode wa waɗanda suka ba da abincin ko suka dafa shi suka gabatar da shi na ƙarshe shi ce bai halarta a ci abinci a kwano ko a kofi a sha abin sha na zinari ko na azurfa ko kuma a zauna a inda ake sanya abu na haram kamar giya inda ake shan giya ko wani abu ko naman alade sannan na ƙarshe shine wanda muka karanta yau shine bai halatta mutum ya rena wata ni'ima komai kankantarta da Allah madaukakin sarki ya yayi masa Allahu a'lam
ya halatta misali a kawo mutum abinci da miya haka ta san ba zai iya bai biyu abincin gaba daya
a kawo mutum abinci
zai iya cinyewa ba sai biyu abincin gaba daya kuma ya ce ya bar sauran a baka ji mai nafi abin bai halatta a kawo shi ne magana idan ne gama ta yanzu idan mutum zai ci abinci ya ibi daidai cikinsa bai halatta a kawo mutum abinci da yawa ya san ba zai iya ci ba ya ɗiba ba za ka gaka ba sai in kuna zuwa tare tare da mutane wani irin da ake cin abinci ya bi da kanka ɗin nan wasu za ka ga in ya lodo abincin kasan ko ya aka yi ba zai cinye ba to ba kyau a nan ma za ka gane haɗamammi ha eh halama haɗama ce ai ba kyau ga mutum ya yi ebo abin da ba zai iya ci ba kuma ka ga ana ci abinci na jama'a ne ana ci abinci ya ƙare shi kuma ga shi na abinci ba zai iya cinyewa ba wannan ne ka ga haɗama ta da haka mutum ya yabi daidai kuma ka ga baya ma tuna yan uwan shi ne a yasa ina tuna yan uwan shi nashi ma da iba sai ya ba dan uwan shi ai amma tuna bai kawo dan uwan shi ba shi kawai so shi kadai yake tuna wanda ba kyau alaikum salam wato wannan na madina ne na madina ne hadisi yana magana a hudu ba ran juma'a da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce da dujar da annoba ba za su shiga Madina ba yace ya tsaya ga halal ne man ita gwamnati ko kyauta ta baka ai halal ne shi kai ne ba a so ka je ka buya na kai zalunci amma yanzu gwamnati in ta ga dama ta so duk ɗan najeriya ta ba shi miliyan ɗari ɗari duk kowa ya ta halar ka gane ai ta san ita ta dakatar da kai na eh so to extra salary a a oh a akwai haram shi yana magana mutumi ne da misali aka samu yawa na? a ko dai riba a cin hanci ko dai cin hanci jiya ba duk ba ma shi ake magana ba wannan wanda aka dakatar da shi aiki saboda wani kuskure sai daga bakon ta gane ita ta yi kuskure ba shi ba to ya shekara ba ya zuwa aiki sai aka ce a biya shi na ta tambayar ka kenan na a biya shi salarin sa na wannan shekaru da ko da bai yi aiki ba cewa ya ci halal in ce ya ci halal babu komai a ciki saboda ai ta san bai zo aikin ba ta sai ita ta dakatar da shi na so kaga ba ba ba shine yake zuwa aikin inda shi yake zuwa aikin da ya zama ya ci haram eh to sai aka kai ya zo to kaga yanzu kuma an ce ka aizo kuma an biya shi hmm to wannan babu babu damuwa insha Allah me nake so yau maganar makka ita makka ai ko da annoba ka je maka ma za ta warke abin da mutane kenan abin da aka yi su kokari a battara mutane a cikin kwakwalen su kenan kuma da yawa har sun batan da maka duk masifar da ka shiga da ita ta ciwo Allah zai baka lafiya akwai marasa lafiya da suke fuskantar maka don Allah ba su lafiya kuma yana ba su akwai marasa lafiya da za su je makka na san mutumin da bakin shi ya karkace a nan garin bakin shi ya karkace ya dawo nan ya ce ba zai je ya roƙi Allah ya umura wallahi tun bai gama dawafi bakwai bakin shi ya dawo wannan na san shi yana nan da rai shi to da haka makka take da haka maganan abin nan kawai an jirkita abubuwa ne mutane sun zama da kuma ana ta kokari a shirya mutane Allah eh wannan shine illar da ai wannan guguwar corona da ta yi ba wai tafiya ta yi da wai maganar economy ba a hadda imani ta tafi Allah ya kiyaye wala hadda imanin wasu ta tafi domin haka wasu suna nan suna ganin Allah ma bai isa ba ba a faɗa amma action ɗin mutum yana nuna haka tunda ai mutum ya dama na tunanin wai shi yake kare kai shi ma ka gani tunda kai kake kare kanka yanzu ai magana ta ƙare ai ina ruwa Allah da kai na shi ke nan sai a kyale ka alalin gaba ɗaya rayuwar mu ma Allah maɗaukakin sarki mala'iku ya sa har tafiyar nan da kake yarke musu ke rana da ba za ka haɗuwa za ka yi da haka dole ne musulmi ya sani komai na shi yana hannun Allah sana Allah yana yin abin da ya so abin da ya ga dama sana Allah ya isa yi komai da ba kowane ciwo Allah ya isa ya kawo da shi Allah ya isa ya warkar da shi wannan shine abin da sai ɓace mana da laye wasu maganan baki kuma da yawa ka lura da abin da ya faru a cikin wannan rigima na corona wanda suka fi tsananin tsoron corona da suka fi tsananin kiyaye ta da yawa Allah ya kashe su da yawa ba sai waɗanda ba ma ruwansu da ita suna nan ana ta maganan nisantar mutane tun ana korona ka tafi yana akwai ɗaki da na san mutum ashirin suke kwana a ciki ashirin kan wannan na kan wannan yan shira ina gaya ma har aka yi koronan ba su tafi ba suna nan don na ana wannan lockdown ɗin da na je yin yana tambaya aka ce suna nan a mutum ɗaya da ya kamu to ka san kuma harkan birni daban take da ta ƙauye in ka duba yara ma na ƙauye irin tsaron da Allah yake ba su Allah baya ba yaran birni in ka ga abin da yaran ƙauye zai yi sai ya shiga kwatami ya sha ruwa ya sha ruwan kwata ya ci laka ya sha ruwan rafi ya ci a sai ka gan shi yana wani haske ha yana sheƙi lafiya amma yaron birni ko da wasa idan ya ce wannan abin saka je yana aiki a to ga mahaukaci ya ishe mu aya mahaukaci ne yake ci ne a bola ga wani mahaukacin kai kasa shi ka lafiya amin wallahi ma ka za ka yi shi lafiya lau karfi ka san banda Allah ne ba mai kare mahaukaci eh tunda shi koma mai samu ce amma ba ana cewa mu wa mai irin na mahaukaci ba na za mu kiyaye amma dai mu sani komai na hannun Allah eh Allah ya tsare mu ya husa ni duk a dokokin aikin gwamnati ba dokar da ban yarda da ita ba kamar irin wannan doka na nufin cewa wai ma'aikacin gwamnati ba dama yi wani shara'a wai sai dai yi noma to aina zai yi noman kawai abubuwa ne aka tsara su da ya kamata a gyaggyara su da cewa suka yi dai ba a yadda ya ƙi zuwa aikin gwamnati ba wanda ya yi daidai na yawa a yadda duk lokacin da aka yi ba zai ɗaure cika alkawari dole ne amma idan duk abin da zai yi in dai halal ne na yanzu a ce dan kada aiki gwamnati ka kafinta ne in ka da gida ba za ka sake yin kujera ba wani ce ba misali daman na saba ni tela ne ina da keken ɗinki ko ba shi ne ba abin da ake faɗa ina da keken ɗinki an taso aiki ina gida so ba zan karɓi ninki kuwa ba ina nan wani wani irin magana shi ne a yi na ce a shi ne na faɗa na ce lokaci da aka yi alkawari da kai kawai a ce ka cika yawwa shi kenan amma maganar me za ka yi nan abinci in dai halal ne wannan ba daidai ba ne yanzu na ɗinkin hula misali ina ɗinka hula misali ina saidawa na sama yawan sai da gida haramun ne na ɗinka eh wai misali Allah ne ya baka
ko a wuce ne idan idan gwamnati ta ce maka ka zo aiki a wuce in ba ka zo ba sai ka kai
to ok ok ok kana nan kai dai kai probatin gwamnati ne abin ne ya kamata wani abin gwamnati ma ya kamata ta gyaggyara kuma ba ka rasa gwamnatin nan gwamnatin nan ba kure na duk maganar da ake gwamnatin nan fa mutanen ne mun haka ne in ka tafi ka tafi wani abubuwa ya kamata a sai an zauna an gyara su don su yi karo da hankali Allah sauki سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين